عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استودعتك ما علمتني فاردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة الحمد لله barka da fitowa ya himma alhamdulillah gida lafiya masha Allah shafi arama ya himma masha Allah alhamdulillah ina za mu tashi shafi na nawa ashirin da hudu muna muna ashirin da shida ma fa kullu ni'matin minhu dukkan wata ni'ima da ta zo wa bawa minhu daga Allah fadlun falala ce ba cancanta ba ce ba iyawar mutum ba ne ba iliminsa ba ne ba dabararsa ba ba ƙoƙarinsa ba a falala ce ta Allah duk wata ni'ima da ka sani tun daga ni'imar samarwa babu kai Allah ya samar da kai ba wani abu kai masa ba biyansa kai ba falalarsa ce ya samar da kai daga babu haka nan tun daga lafiya da ya baka da addini da duk wani arziki da ka samu rayuwar duniya wannan falala ce daga Allah wa kullu niqimatin dukkan wata azaba azaba hissiya wa ma'anawiya tun daga jinya ko talauci ko wani cuta da ya samu bawa minhu da ta zo daga Allah adalin wannan adalci Allah baya zalunci bawansa ne in ya ga dama ya ni'imta shi in ya ga dama ya azabtar da shi ba mai ce masa danne kuma ba mai ce masa yayi zalunci in ya baka jin daɗi wannan falala ce idan ya tsola maka bala'i wannan adalci ne la yus'alu ba a tambayar Allah amma ya fa'alu ga abin da ya aikata ce Allah don ne kai kaza don ne ka ba wannan ka hana wancan don ne ka tsola wannan jinya ka ba wancan lafiya don ne ka arzuta wancan ka talauta wancan ba a tambaye su akan wannan wahum amma su talikai yusu aluna ana tambaye su duk abin da kuka yi a duniyan nan sai an tambaye ku wala tus'aluna yawma idin anin na'im za a tambaye ku akan ni'imomin da Allah ya yi muku a ranar lahira ba ma mutane ga magali ba har manzannin Allah ya ce fala nas'alan allazina ursila ilaihim wala nas'alan al-mursalin wallahi sai mun tambayi waɗanda aka aiko musu manzanni wala nas'alan al-mursalin kuma wallahi sai mun tambayi manzannin saboda haka Allah shi kuma ba a tambayarsa akan abin da ya aikata amma duk wata halitta sai an tambaye ta akan abin da ta aikata alhamdulillah sai ne akabari shafi na nawa na arba'in da bakwai ka duba sosai so ina ma mu tashi fa hafiz ala salatika ka kiyaye sallar ka kar kai wasa da ita ka gane ai domin Allah ya yabi masu kiyaye sallah ya ce wallazina hum ala salatihim ko akwai da ke yuhafizuna akwai da ke da'imuna suna dawwama shine kiyaye sallar ka yi ta akan lokacinta tare da jama'a ka kyautata ruku'u da sujjada da tsayuwata da karatu shine kiyaye sallah fa innaha domin ita sallah a azamul ibadati ita ce mafi girman ibadu duk wata ibada a bayan sallah take kowace ibada in an samu tawaya Allah yana cikawa bawa in dai sallah ta yi kyau amma idan sallah ba ta yi kyau ba to sauran ayyuka duk kyansu Allah ba zai karba ba shi yasa Allah ya ce hafizu ala salawat wa salatul wusta ku kiyaye salloli saboda ita ce tushen ibada wala wala turki shaydana karka yadda ka bar shaydan yal'abu bi qalbika yayi wasa da zuciyarka a cikin sallah wa yashghaluka ya shagaltar da kai an salatika ga barin sallarka hatta ya dimisa kalwaka har ya shafe zuciyarka da wasu wasi da tunanin wani abun duniya wa ya hari maka min lazzati anwari sala ya haramta maka jin daɗin haskake-haskaken nan na sallah wanda ya gaya maka a farkon fasali jiya lissalatu nurun azimun to karka yadda ka yi sake harshe ɗan ya hana maka jin daɗin wannan hasken na sallah to sai ce fa alaika na hore ka bi dawamil khushu da dawamar tsoron Allah fiya a cikin sallah dama jiya ya gaya maka wala yanaluhu illa al-khashi'un ba mai samun wannan hasken na sallah sai mai khushu'i sai masu tsoron Allah to na hore ka bi dawamil khushu'i da dawamar tsoron Allah da kankan da kai fiha a cikin sallah fa innaha domin ta sallah tanha anil fahsha'i tana hani gabalin mummunan aiki wal munkari da abin ki da sababil khushi a dalilin tsoron Allah fiha a cikin Allah ya ce inna salata tanha anil fahsha'i wal munkari ko Qur'ani ya gaya maka lalle sallah tana hannu ga alfasha da abinki to amma sai mu ga kuma da yawa mutum yana sallah yana sata yana sallah yana zina yana zalla yana caca yana sallah yana cin riba kaga a zahiri kamar sallah ba ta hana shi alfasha da munkari ba to ashe akwai sharaɗi ne da aka rasa shine kushu'i shine nan ma ya fassara maka ma'anar wancan hani na sallah lalle sallah tana hani an fashayi wal munkari amma bi sababil khushu'i da dalilin tsoron Allah ya cikin ta in kana sallah da khushu'i to sallar ka ba za ta barka ka saba wa Allah ba amma duk wanda ya baya sallah da khushu'i to sallar nan tasa ba za ta kala masa komai ba ga Allah sai dai bai santa to sai ce fasta in billahi ka nemi taimakon Allah ka dinga roƙonsa ya arzuta ka da khushu'i a cikin sallah inda shi kushu'in nan aiki ne na zuciya ita kuma zuciya ba ta da kashi ba hannu ne da za ka kama ka jawo ba ba kafa ce da za ka taka ka je ba ba harshe ne da za ka yi magana a kawo ma ba zuciya aiki ne na zuciya ita kuma ba wanda yake iya sarrafa ta sai Allah to tunda kushu'in nan aiki ne na zuciya ita kuma zuciya kamar da Hausawa suke faɗa ba ta da kashi fasta in billahi ka nemi taimakon Allah akan ya arzuta ka da kushu'i a cikin sallah innahu domin shi Allah khairu musta'ani shine mafi alherin duk wani wanda ake neman taimako a wajen sa alhamdulillah eh a shimawi shafi na nawa shafi na 49 ina za mu tashi wa yahrumu safaru inda zawal yin bulaguro yana haramta a daidai lokacin zawal min yawmil jumu'ati ala ranar juma'a alaman tajibu alaihi jumu'atu amma akan wanda juma'a take wajaba a gare shi duk mutumin da juma'a ta wajaba a kansa to kuma bai halatta ya fita bulaguro lokacin da zawwal ta yi ba dole ya jira sai ya yi juma'a an sako daga juma'a sannan sai ya fita ina fata an gane wa kazalika haka nan ya harumu alaihi kalamu yin zance yana haramta gare shi wannan filatu da yin sallar nafila wani imamu ya hudubu a lokacin da liman yake huduba in liman ya zo ya hau mimbar yana huduba in ka shigo babu yin nafila haramun ne babu yin magana da kowa haramun ne sawa'un daidai ne kana fil hudubatul ula liman ya kasance a cikin huduba ta farko aw saniya ko a cikin huduba ta biyu yake ba a yi magana in ana huduba saboda hadisin da ya zo cikin buwan damari cewa wa khurujul imami ya kaddau salata wa kalamuhu ya kaddau kalama fitowar limamin juma'a daga gida ya zo masallaci a wajen bari yana yanke duk wata sallah ta nafila sannan zancensa shine hudu wa kalamuhu ya kaddau kalama in ya fara magana ta hudu ba to yana yanke duk wani zance haramun ne kai magana a lokacin da yake hudu ba ina ne wa yajlisu rajulu o sawa'un dai da kana fil hudubatil ula aw thani ayun fada liman yana cikin huduba ta farko ne ko huduba ta biyu ne an hana yin magana an hana yin nafila wa yajlisu rajulu abinda ake nema an liman yana huduba idan mutum ya shigo ya jilisu yana gaunawa wala yusalli ba zai yi wata sallah ta nafila ba illa an yakuna talabbasa bi nafilin sai dai in ya kasance ya riga ya cuɗanya da yin nafila kabla da kulin imami kafin shigowar liman ya riga ya yi kabbarar harama sai limamin juma'a ya shigo fa yutim mazalika to zai cika wannan sallar ba zai yanke ta ba amma liman ya riga shi shigowa ya shigo to ba zai fara wata nafila ba wa yahrumul bai'u wa shira to alhamdulillah mun tashi sai mu karasa sai min mun tayi lafiya ya almajira alhamdulillah iziya shafi ɗari da ɗari da saba'in da takwas iziya ina za mu tashi wa mustahabbatu mustahabban ɗawafi kasiratun suna da yawa bai gaya maka adadinsu irin na wajibabbu da sunnoni ba saboda yawansu shi ma zai kawo iya abin da ya sauwaka ne ba duka ba min ha daga cikin mustahabban dawafi tarkul kasiri min qira'atil qur'an balin mayawaici daga karatun alqur'ani in kana dawafi kar karka kama tilawa sai dai ba laifi ka karanta ayoyin da suke dauke da addu'o'i kamar rabbana rabbana lillahi alqur'ani rabbanoni ake cewa ko to babu laifi waɗannan tunda addu'a ce abinda ake so ka yawaita addu'a da salatin manzo Allah kamar da jiya ya gaya ma a cikin sunnonin dawafi to daga cikin mustahabbi shine barin mayawanci na karatun alqur'ani wa tarkul kalami da barin zance mustahabbi ne in kana dawafi kar kai magana da kowa amma an kai magana ba laifi ka gane yana daga cikin abin da ya bambanta dawafi da sallah manzo Allah yana cewa shi dawafi kamar sallah ne illa annahu ahallallahu al-kalama fi sai dai shi dawafi Allah ya halatta yin zance a cikin sa shine kawai bambanci wato sharadin sallah shine sharadin dawafi in banda abu abu biyu shine fuskantar al-qibla da kuma magana sallah ba a magana kuma ba a kocewa alƙibla amma shi ɗawafi dama kewayawa ake kaga ba magana fuskanta alƙibla sannan kuma don kayi magana bai fata ɗawafi ba sai dai ka bar mustahabi amma duk sauran sharuɗan da haratul hadasi wal khabasi ba a sallah sai da alwala ba a ɗawafi sai da alwala ba a sallah da tufa mai najasa ba a yin ɗawafi da tufa mai najasa ba a yin sallah tsirara ba a yin ɗawafi tsirara kaga duka wannan sharaɗin ya yi kama da na sallah don mana sharuɗa guda biyu shine fuskantar alƙibla da barin zance shine kawai aka langwanta a cikin ɗawafi to amma shi ma maganar an so inda in san samu ne mustahabbi ne kar kai magana a cikin ɗawafi wa inshadi shi'ri da barin rera waka karatun qur'ani ma an ce kar kai ba da waka amma an kai din bai bata ɗawafi ba in dai ba waka tana ɗauke da abubuwan da yake haramta waka ba ka san waka din ko ta duniya ce ba laifi ba ne in ta kubuta da abu waka ko ba ta yabon manzon Allah ba ko ba ta wa'azi ba ko ba ta zuhudu ba ne yin waka halal ne sauraron waka halal ne sun sabai da yawa akwai masu yin waka kuma suna sauraron waka manzon Allah ma ya zaunar da mawaki ya yi masa waka to ba laifi ba ne yin waka ko sauraron waka amma da sharaɗi sai ta kubuta daga abu uku na farko ya zama ba ƙarya a ciki babu batsa babu zambo ka san zambo ba to idan waka ta kubuta daga abu uku ko ta duniya ce ya halatta ya halatta ka yi ta ya halatta ka saurare ta ya halatta in wani ne ya kai ba ka kwaikwaya ka rera ba laifi ba ne amma in tana dauke da ɗayan uku nan to ta zama haram in akwai ƙarya a cikinta ko akwai batsa ko akwai zambo ta wannan haramun ne kuma zai wuya waka ta duniya ce babu ɗayan uku nan to waka ta halal ɗin ma ita ake magana a nan an so da ka batta mustahabbi ne ka bar rera waka cikin dawafi watar ku shurbil ma'i da barin shan ruwa in ka fara dawafi kar ka sha ruwa domin kar fitsari ya kama ka kuma ka ga za ka yanke dawafi kuma ba a yin sa sai da alwala to tun farko kar ka sha ruwa an fi so kar ka sha ruwa illa li adashin sai dai in a dalilin kishirwa ne tunda ka san kasar maka akwai zafi don kishirwa ta kama ka babu laifi kaɗan kurɓuruwa kaɗan domin ka samu sauƙi wannan kishirwan wani kusirar garibu ana so baƙo wanda ba mazaunin makka ba yi kusir ya yawaita mina tsawafi daga yin tsawafi a kan yin nafila sai baƙo da ka zo abin da ake so ka yawaita shine tsawafi fa innahu domin yin tsawafi na nafila afdalu shine mafi falala fi haƙƙi a cikin haƙƙin bako min rukuyi akan yin lafiya shi take a ruku a nan ba an cewa na lamarin mu warka'i ma'ar raki ina to ka nufin ruku kawai ake nufi da aka ce ki yi ruku tare da masu yin ruku ai salli ma'al musalli na ake nufi ki yi sallah tare da masu yin sallah saboda haka in an kira ruku a wani lokaci ana kiran sallan min babu tasriyati shay bi ismi ba'dihi akwai abin da ake ce masa ambatan abu da sunan wani bangare nasu wani lokaci ma sujjada ake kira a ce ayi sujjada amma ana nufin sallah ka gane ai ana kiran wani abu da sunan wani bangare sa kamar surorin alqur'ani gaba ɗayan su ana kiran su ne da wani bangare na abin da yake sura na aka ce suratul baqara kaga akwai ambatan bakara a ciki sunanta ma bakara ko akwai inna allaha ya gurkumu an tazbahu baqara ka gane ai a cikin kissar da ta zo a cikin bakara din ko to in aka ce suratul nisa'i kaga akwai an bata hukunta hukuncen mata wa atun nisa'i sadaqatihinna bihila aka ce suratul ma'ida akwai rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama in aka ce suratul an'ami wa wa wa min al'ami hamulatan wa farsha samaniyatu azwajin min al-ba'lis layli wa min al-ma'bis layli kaga dukkan lan'ami aka ce suratul a'raf sai kaji dai amma akwai surori ɗaiɗai ku wanda an ambace su da suna amma babu wannan lafazin a cikin su kwata-kwata kamar mai kamar fatiha bai suratu fatiha ta kitabi a cikin ta akwai fatiha daga alhamdulillah akwai alkitabi a ciki babu to akwai waɗannan su kuma ɗaiɗaiku ne an ambace su da suna na ma'ana ba da sunan da yake cikin lafazin su ba kamar suratul ikhlas wata sura ta zata al-ikhlas eh qul huwallahu ahad a jikin ta akwai lafazin al-ikhlas eh amma me take nuna tana nuna tsarkake Allah tunda kace Allah qul huwallahu ahad wannan shine ikhlas Allah shi kadai ne walam yakul lahu kufuwan lam yalid wa lam yulad duka wannan ikhlas ne amma babu lafazin al-ikhlas a ciki ko to amma ba su da yawa irin waɗannan surori wanda aka ambace su da wani suna wanda babu shi a cikinsa to wannan da aka ce fa inna afdalu fi haqqihi yin tawafi shine mafi falala a cikin haƙƙin bako mina ruku akan yin nafila shine ruku anan wato ana so a raba ne su yan gari su je can su yi ta yin nafulfuli su bar wa baki ɗakin yi ɗawafi shi kuma bako ya bar wa 'yan gari gurin yin sallah da zai yi ta yin ɗawafinsa in ya koma ganin su kaga bai da wani gun da zai ɗawafi amma sallar na fila a ɗakin kama za ka yi shi kuma ɗan gari akwai lokacin da baki suke yin sauki akwai lokacin da babu baki da yawa kamar irin yanzu in ba lokacin aikin hajji ba ba lokacin azumi ba baka in ka je babu baki da yawa to kai ma ɗan gari sai kai ta ɗawafinka lokacin da baki suka yawaita ka bar musu ɗakin ka je ka yi nafila su kuma su ta yin tsawafi kai baƙo ba a so ka yawaita yin nafilfili a cikin haramin maka ana so ka yawaita tsawafi shi yasa mai risala ya ce liƙillati wujudi zalika ilayhim saboda ƙarancin samun damar yin tsawafin a wajen su baki dama a garinku ba ka yi kuma da ka zo nan in ka koma shi kenan sai kuma Allah ya rubuta maka dawowa wa yustahabu liman jalasa fil masjidi ana so ga mutumin da ya zauna a cikin masallacin haramin Makka an ya tawajjaha ila Ka'aba ya fuskanci Ka'aba kawai ya sata a gaba ko fa ba karatu za ka yi ba ko ba sallah kake ba ko ba zikirin Allah kake ba ko zama kake kawai a cikin harami kana hutawa to kar ka juya wata baya ana so ka fuskance ta akwai lada na musamman da falala ta musamman da ake ba wa mai fuskantar wato ita ka'aba wato kowace rana Allah yana sauko da rahama ɗari a duniya kuma rahama ɗarin nan tana saukowa ne a kan ɗakin ka'aba akwai indararo ai akwai mizabu rahmati indararo da yake jikin wannan ɗaki to sanar rahmar take kwararowa sai ta watsa a duniya to wannan rahamar in ta sauka in ta samu mutum yana sallah ta nafila ko ta farilla to za a raba wa masallata kashe hamsin daga cikin na wannan rahamar masu yin ɗawafi su kuma za a raba musu kashi talatin cikin ɗari wanda suke zaune suna fuskantar ka'aba su kuma za a raba musu kashi ashirin wanda ya juya ka'aba baya shi ba sallah ke ba wannan baya ci ka kuwa ba ka so a yi ba kai ba in ba ka samu in ba ka shiga cikin hamsin ba ba ka shiga cikin talatin ba ya kamata a cikin ashirin kana ciki shi yasa ya ce ana so liman da lafafin masjidi da duk wanda ya zauna a cikin masallacin haramin makka an ya tawajjaha ilal ka'aba ya fuskanci ɗakin ka'aba saboda wannan falalar da ake samu wa tukurahu liqira'atu an karanta yin karatun qur'ani wa talbiyatu da yin labbaika fi a cikin musamman ga bako tawafin nan dai shi ake karfafa wa bako ya yawaita ba karatun qur'ani ba sauka nawa kai a gida kafin ka zo in ka koma nawa za ka yi saboda ka ɗawafin nan dai da ba ka samun dama a ko'ina sai a nan shi ake so ka yawaita to alhamdulillah sai a rukunin salisu ba yawa mun yi rukuni biyu saura biyu salisu da arrabi a barka da babu basir ya himma ya yi barka da fitowa ya yi cikin hadi da almajira masha Allah sai ne risala shafi na nawa ɗari bakwai da biyu ko da uku da hudu to risala shafi ɗari bakwai da hudu a samarin dani mai gajeren bugu ina za mu tashi wannan maru ya fi du'a yana daga abin da aka rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fi du'a cikin yin addu'a inda al-khuruj min al-manzil yayin fitowa daga gida in ka tashi fitowa daga gida kar ka fito kamar yadda jake ke fitowa a gida ana so ka fito da addu'a addu'ar da aka rawaito ita ce Allahumma inni a'udhu bika ya Allah ina neman tsari a wajenka an azilla kar na bata au udalla ko a batar da ni au azilla ko na yi tintibe au uzalla ko a sani yin tuntuɓe, au azulima ko na yi zalunci, au uzulama ko a zalunce ni, au a jahala ko na yi jahilci, au yi jahala alai ko a yi jahilci gare ni. Fito wannan tawa Allah yana roƙonka waɗannan abubuwa guda shida. An adilla au udalla, au azilla au uzalla, au uzulima au au azilma au uzilma au ajhala au yujhala alai guda takwas ana so kai wannan addu'a lokacin da zaka fito daga gida musamman da safe fitowarka ta farko bayan ka koma daga sallar asuba wa ruya an rawaito fi zikiri fi duburi kulli salatin a ƙarshen dukkan wata sallah ta farilla an yi sabbiha Allah mutum ya yi subhanallah salasan wa salsina talatin da uku wa yukabbira Allah ya yi takabiri ga Allah Allahu akbar Allahu akbar salasan wa salasina wa ya hamadallah ya gode wa Allah alhamdulillah salasan wa salasina a nan za ka ga kamar ya baddala abinda aka fi saba daga subhanallah sai walhamdulillah ba oh sai Allahu akbar to ba matsala matsala dama a hadisin ya ce la ya duruka bi ayyihin na bada'ata ba zai cutar da kai ba da kowanne ka fara kaga dama ma ka fara da Allahu akbar Allahu akbar 33 ka zo ka ce alhamdulillah alhamdulillah sannan ka ce subhanallah duk da yin matsala ya riga ya ba da dama a same su dai kowanne 33 ba zai cutar da kai ba duk wanda ka fara daidai ne shi yasa nan malam baya sai an sabbi Allah yake wa yukaddir Allah sannan yace wa yahmadallah salatan wa salati wa yaktimal mi'ata ya cika na ɗari din domin in kai 33 sau uku ka samu 99 ɗari ba ɗaya to ana so mutum ya cika ɗari bila ilaha illallah wa da la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir shi wannan kafa ɗaya zaka yi la ilaha illallah wa da la sharika lahu له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير شيء شكرا دليل wannan yazo a sahihu muslim shi ya rawaice shi wa innal khala'i a lokacin shiga bayan gida ka gane ai a ba lokacin shiga ba lokacin da ka gama tsugunno idan a daji ne ka tashi ka daura wandanka in kuma a bayan gida ne lokacin da ka fito daga bayan gidan ta kulu sai ka ce alhamdulillahi allazi razaqani lazzatahu wa akraja anni mashaqqatahu wa abqa fi jismi quwwatahu alhamdulillah godiya ya tabbata ga Allah allazi razaqani lazzatahu wanda ya arzuta ni jin dadin wannan abin da na kasayar shi wannan kashin da kai kafin ya zama kashi ai da ka ci shi kana jin dadi har har har kana jin shi ido ko sanda ka ji shi ai dadi ne da shi ko kafin ya zama wannan abu to ka gode wa Allah da ya arzuta ka jin daɗinsa sanda kake ci. To, a kare da anni mashaƙatahu, kuma Allah ya fitar da wahalarsa anni gare ni, abinda na ci ina jin daɗin nan, yanzu wannan fa da na fitar da shi wahala ce. Idan ya ƙi fitowa fa, to sai ka ana aje asibiti, aje a kira likita, a kai shi emergency. Kuma in aka ce kashi da fitsarin nan ba zai fito ba sai ka biya. to duk abin da ka mallaka za ka miƙa don ya fito in aka ce ba za a cire ba sai ka ba da gidanka da gonarka da lumfar kasuwarka da shanunka da tumakanka da raƙumanka da duk abin da ka mallaka gida da banki wallahi za ka bayar don wannan abin ya fita a cikinka amma sai Allah ya arzuta ka fitarsa kyauta to bai tantance ka gode masa ba ya kawata ka gode masa baka biya ba asali shi an ruta ka da shi ka ci lokacin da kake jin daɗi yanzu da ya zama mashakka wahala kuma Allah ya fitar da shi lafiya kalau a jikinka ba tare da ka biya ko sisi ba ya kamata ka gode masa bayan nan kuma wa abu kafi jisimi kuwatahu wa abu kuwatahu kuma Allah ya wazar da ƙarfinsa fi jisimi a cikin jikina abin da ka cin nan ba duka ka kasayar fa wani daga ciki ya tafi ya zama jini a jikinka wani ya zama ruwa a jikinka wani ya zama ɓargo a jikinka ka gane ai wani yana ƙara maka ƙarfin gani wani ya ƙara maka ƙarfin ji wani ya ƙara maka ƙwarin gwiwa da ɓargo a jikinka ba duk abin da ka ci ne yake fita ba da duk abin da ka ci yake fita to da ba za ka iya tashi ka tsaya ba ko daga kwance ma ka tashi zaune ba za ka iya ba inda duk abin da ka ci baya amfana ka kawai yadda ka sha ka za ka kasayar to da wala ko idan ka ba za ka yi buɗewa ba abin da kake ci ne yake kalfafar jikinka har kake iya tashi har ka buɗe ido har an yi magana ka ji har kai ma ka yi magana har ba ka ga in yunwa ta kama mutum maganar ma da kyar idan ma yana rufe maka gani sai ka samu kaci ashe abin da ka ci din akwai wani abin da yake wanzuwa a jikinka yake maka amfani to duk ya kamata ka gode wa Allah da wannan ni'ima da ya maka wannan ka ga ni'ima ce guda uku kawai daga cikin ni'imomin da Allah baka aka waro aka zo ka gode masa lokacin da kai kashi ko lokacin da kai fitsari duka ɗaya ne ko kashi ko fitsari ana buƙatar kai wannan addu'a shi ma fitsari ai wani abu ne kasha ko kuma aka ce ba zai fita ba shi ma tashi hankali ya samu kuma ba duk abin da kasha zai fita ba akwai wanda yake wanzuwa a jikinka yake ƙarfafa jikinka ya kamata ka gode wa Allah to alhamdulillah eh ko yaro ne yau saboda ya ci ta ƙogo eh mana to ai dama ita ba ita dan a ci ba sannan samu ya yi gudawa amma ya daina shi yaro ne mai rarrafe kenan to ne sai bai daina ba bayan ya ga wahalar da zama yi sai ne tun daga kuruciya ne na ga abu ya bi hashetul adawi shafi na nawa ai dari da nawa dari da talatin da shida ina za mu tashi To, fahazan lazi, wannan mutumin da aka faɗa da sharuɗan can guda goma da muka karanta jiya, mutumin da ya cika wannan sharaɗin na shafar kufi, to fahazan lazi wannan shine wanda a da kalar jilai ya shigar da ƙafafuwansa guda biyu filkufi a cikin wannan kufin ila akida zuwa ƙarshen wannan sharaɗi guda goma. huwa allazi yuwakkasa lahu to shine wanda ake masa langwame idza a hadasa in yayi hadasi ba ala zalika alhadath al-asghari ko bayan wancan alwala da yayi cikakkiya ya wanke kafa yasa kufunsa na dama yasa kufunsa na hagu sai kuma yayi hadasi alhadath al-asghara amma hadasin karami ba babban hadasi da naba ko jinin haila ko biki ake magana bi ma'ana dai sai alwalarsa ta kare ya yi alwala cikakkiya ya sa kuffayensa guda biyu sai kuma wannan alwalar tasa ta kare wa arada sai ya nufi an ya tawabba'a ya sake alwala to in ya zo alwalan nan da zai sake masaha alaihi ma sai ya yi shafa a kan waɗannan kuffayen amma tun farko dama ba ka da alwala yanzu ne za ka yi alwala to fa sai ka cire kuffin ka yi shafa a ka wanke kafa in ka wanke kafa kuwanka ka sa kufin to in wannan alwala ta karye in ka zo fashi alwala shine aka halatta maka yin shafa akan kufa ne wa haza wannan abin da mala ya faɗa gairu kafin fi rufatil masi ba mai isarwa bane ba fa cikin rangwamen shafar kufi wannan shar'in da mala ya kawo guda uku ba su kadai bane suke rangwanta wa mutum shafar kufi bal la budda ba makawa min ijtima'i shurutul mutaqaddima sai an gabatar da sharuɗin nan guda bakwai da suka gabata kulli ha dukkan ta je ya gaya maka shi mai risala sharadi uku kawai ya kawo a cikin wancan goma ai ya ce maka walan ya zikuri shaiku min hadhihi al-asharati illa salasatul akira shehu mai risala bai ambaci sharuɗan nan guda goma ba sai ukun nan ƙarshe kaɗai ko to da mala ya kawo maka ukun da mai risalan ya faɗa sai sai to wannan sharadi uku fa da mai risala ya gaya ma a risala gairu kafin ba mai isarwa bane firu kusa da mafi cikin rangwamen shafar kufi da aka yi balla budda ba makawa binititi ma ishurudil mutaqaddimati kulliha sai an gabatar da sharadodin da suka gabata gaba ɗaya guda goma nan wa inna ma qayyadna ka sani a cikin sharhin da muka yi muka ce alhadasul asgari mun da baibaye wannan hadasi da malam ya kawo idza a hadasa wa yatawaddu din nan da ya kawo mun da baibaye shi bil hadasul asgari a sharhi da cewa hadasin fa ya zama kalami itirazan domin a kiyaye min al hadasul akbar daga hadasi babba fa innahu kasan shi hadasi babba ko mubdilun mai batawa ne lilmasi ga shafar kufi da wujubin gusur alai domin wajibcin wanka ne ya tabbata alai akan wanda ya hadasi babba ko kana da alwala ka ji kashe raɗi goma ka sa kufur sai kuma ka yi janaba to yanzu sai in ka zo wankan janaba sai ka yi shafar kuɗi Eh? ko kuma jinin haila ne ya ɗauke mata da ta yi alwala ta sa kufi sai jinin haila ya zo mata kuma ba ta cire kufin ba har sai da jinin ya ɗauke shi kenan ta zo wankan haila sai ta yi shafa ana maganar hadasi ƙarami alwala ne ta karye to shi ita an an zo canja alwala sai a yi shafa amma an babban hadasi ne na wanka dole ba makawa sai an tuɓe kufi an wanke ƙafa wa illa ai wa illan ne kun zalika kazalik idan mutum bai cika waɗannan sharuɗa ba bi Allah bisa huma ya ɗaura kuffayensa ala gairi ɗaharatin ba da alwala ba bai da alwala ya sa kuffin kuma ya zo yanzu zai yi alwala da kuffin au ala ɗaharatin turabiya ko fa ya sa kuffinsa yana da ɗahara amma turabiya ta ƙasa taimama ya yi ya sa kuffi kaga ba za ka sai bai da ɗahara ba tunda har zai yi sallah da taimama to amma taimama a ɗahara tasa ba ma'iya ba ce turabiya ce au ala ɗaharatin ma'iya ko kuma ya sa kuffin nasa akan ɗahara ma'iya ta ruwa alwalar ce amma kuma ya sa kuffin ƙabla kamali ha kafin cikar alwalar ka gane ai yaya sa kuffin yake kafin cikar alwala ya wanke kafar dama kafin ya wanke tagu sai ya sa kuffinsa na dama sannan sai ya wanke kafar hagu sannan ya sa kofi to alwala ne ta cika amma sharaɗi bai cika ba in wannan alwala ta karya in ya zo sake alwala sai ya cire yawon ta kafafuwa saboda lokacin da ya sa kufinsa na dama alwala ta ba ta cika ba ba ta zama kamaliya ba alwala tunda ai ba zai yi sallah don yawon ta kafa dama da yanke ta hagu to me yasa sai sa kufi alwala ba ta cika ba kamar yadda muka sha faɗa sai ya wanke kafafunsa biyu gaba ɗaya sannan ya ɗauko kuffin dama ya sa ya ɗauko kuffin hagu ya sa to wannan shi ne alwala ta karye in ya zo sake alwala ba sai ya cire wanke kafa ba sai ya yi shafa ko da alwala ta zama ma'iya ce to in dai ya sa kuffinsa kabla kamaliha kafin cikar alwalan to ba zai shafa ba fa haza wannan mutumin da aka ambata daga cikin mutum ukun nan mutumin da ya sa kufi bayi da alwala ko kuma yana da ɗahara amma taimama ce ko kuma ya sa kufin alwala ba ta cika ba to la yurakkasu da hulmatu ba a rangwanta masa yin shafan kufi to alhamdulillah wasifatul mustahabba ko zai gaya maka siffar yadda ake shafar kufi na mustahabba sai ne na'am mubarak dan ko yau ko da ka ka ce ku buɗe shinkafa ne ku tsaye ne daga shinkafa ku buɗe ku ba kowa ko da kuma yanzu na gobe ne sai me askar shafi shafi na shafi na inda biyu na ba mu tashi askari shafi na inda biyu wa yajibul insatu muna magana akan hudubar juma'a wa yajibul insatu yin shiru da sauraro yana wadaba lahuna ga hudubobin nan guda biyu idan liman yana huduba to haramun ne kai magana abin da ya zama wajibi shine al insatu ka gane ai an ce wa idza quri al qur'an fastabi'u lahu wa ansitu in ana karanta qur'ani ku yi sauraro na kunne kenan shine fastabi'u wa ansitu kuma ku yi shiru harshen ku karye magana ka gane ai idan aka ce usmut to an to ana nufin kar kai magana aka ce isma to ka ji wa asmi'u wa ansitu to shine al-insatu anan kar a yi magana idan ana hudu ba walba'idu mutumin da yake nesa tsakaninsa da inda masalacin juma'a yake ya taharra wakata ya yi karda don lokacinta ka gane a idan kana nesa anguwarka ko garinku daga garin da ake yin juma'a so ka kwatanta lokacin da in ka baro garinku in ka zo za ka samu juma'a idan garinku yana da nisa kuma tafiyar kafa za ka yi sai ya zama ga kaddarawa in baka baro garinku tun karfe tara ba in ka kai goma baka baro gida ba in ka zo ba za ka samu juma'a ba to karfe tara tana yi duk wani aiki ya haramta gari wanda yake zaune a kusa ne ake cewa an an yi kiran hudu ba ka gane izanu da yajin salati min yau mujumati fas au ila zikin layi wa zarul bai wannan hukuncin wanda yake kusa ne wanda yake nesa in ya zama ba zai samu juma'a ba sai ya ga ko sammako to daga lokacin nan ya yi duk abin da yake yi haramu ne ya tashi ya kama hanya wa yusitu kuma in ya zo ya yi shiru shi ma na nesa kamar yadda na kusa ma in ya shigo ana so ya yi shiru waddakilu mutumin da ya shigo masallacin juma'a wal imamu ya khutubu liman yana khutba la yuhayyil masjid ba zai kai da masallaci ba shine akwai tahiyatul masjid ba wanda in ka zo liman bai zo ba za ka yi nafila to idan ka tarar da liman yana huduba ba za ka yi wannan tahiyatul masjid din ba shine la yuhayyil masjida ba zai kai da masallaci da nafila ba wala yusallim kuma ba zai sallama ba ko sallama ba a yi in liman yana kuduba wani ya ummar khadibu lalle ne mai yin kuduba shine zai limanci kamar da mun karanta a shimamu wa yi taradu an ya kunar musalli bil jama'a huwa al ko an sharɗanta wanda zai wa jama'a sallah shine yayi huduba to shine ce wani ya umma al lalle ne al mai huduba ya umma yayi limanci fa in amma gairu idan waninsa yayi limanci wanda ya hudu ba daban wanda ya yi limancin daban falmashuru ƙoli mashuri bukulanuwa bacin juma'a juma'a duk ta ɓaci sai dai kowa ya yi azahar kuma wayin sahabu la hatibu amma dai mai ashimawu ya gaya maka illa wa wa illa li uzrin yamna'uhu min zalika sai dai in liman ya da uzurin da zai hana shi yin sallar ya gama hudu ba sai rashin lafiya ya buge shi ka gane ko farfadiya yawwa ko wani abu makamancin haka wanda ba zai samu damar yin sallah ba to wannan sai na'ibi yayi sallah wannan babu ne har ma yace wa yajibu intizaruhu lil uzri al qaribi yace wajibi a saurara masa ga uzuri makusanci kamar canja alwala ko wani hako ya zo masa wannan duk uzuri ne qaribi a jira ya je ya wanke jinin ya toshe hanci ya zo ya sallace ta wa yusahabu lahatibu ana son shafa turare ga zuwa juma'a والتجمل da yin ado والغسل da yin wanka muttasilan mai saduwa bil guduri da tafiya juma'a ko kai wanka da safe lokacin da zaka fita kasuwa to wannan ba na juma'a bane lokacin da kai niyya zuwa juma'a to ka je kai wanka da zai zama muttasilan mai saduwa bil guduri da tafiya juma'a wal mashu ala san tafiyar kafa ko kana da keke ko mashin ko mota ko jaki ko doki ko alfadari to ka ajiye shi ka dandaka da kafarka dai ya fi lada wa tahziru bihi da yin sammako bihi da zuwa juma'a wa talzamu juma'a tana lazamta man manziluhu ga wanda gidansa ala duni salati amin abu sa koma bayan salatati amyalin mil uku ne mutumin da daga ƙauyensu ko rigarsu da inda juma'a take bai wuce mil uku ba to juma tana waje ba a kan li waqatin yudrikuha ga gwargwadon lokacin da zai riske ta in ya zama kamar da muka faɗa sai ya fito tun karfe takwas ne to karfe takwas tana yi wajibi ya kama hanya in ya zama karfe goma ne in ya fito zai samu sallah ko karfe sha ɗaya ko sha biyu to ya danganta da irin nisansa tana waje ba li waqatin ga gwargwadon lokacin yudrikuha da zai riske ta wal a'mal ladhi yumkinuhu ityanuha makaho wanda yake da damar zuwa juma'a walau da ƙa'idin koda da jagora ne juma'a tana waje ba a kansa ka gane ai wannan wawul adabi ne da yake wa talzamu man manziluhu ba wa talzamu al'ama kenan juma'a tana waje ba akan makaho allazi yumkinuhu ityanuha wanda yake da damar zuwa juma'a walau bi ƙa'idin ko da da jagora ne inda yana da jagoran da zai ja shi ya kai shi juma'a ta waje ba a kansa wata zukudu juma'a tana faduwa anil maridi akan marar lafiya wal mumarridi da mai zaman jinyar marar lafiya wa bil madari juma'a tana saraya a dalilin ruwan sama wal wahali da chaɗi alkasiri mai yawa ko da ba ruwan an yi ruwan an ɗauke amma akwai chaɗi da taɓo wanda yake mai yawa wa kauci zalimin da tsoron azzalimi wanda aka gaya maka yuzi fi nafsi ya mali au lissin ko dan fashi nan bai ma ce maka tsarikin ba dan fashi kasan ya fi barawo hatsari shi kisa yake daukar takon shi ai ba barawo bane mutum da zaka dauka da halinka ka bashi ai barawo wanda sai kai bacci zai tsallako ya lallako wannan shine tsariki wannan cewa zai kawo da hannunka za ka ɗauka ka waje kan ba ya ƙarfin ɓarawo in kana tunanin akwai wani kasar gumin ɗan fashi a dajin garinku in ka fito zuwa garin da za a yi juma'a zai iya tare ka ya hallaka ka ko ya zalunce ka to kai zama ka kai sallah azhar la kawfi haftin amma banda tsoron tsarewa fi haƙƙin cikin wani haƙƙi ka ci kuɗin mutane kana tsoron in ka je za a kama ka a sa sai ka biya a wannan ka je juma in sun kama kaka biyar sai ya ce eh gashi ai ya ce wa huwa maliyun bihi kuma shi muloniya ne maliyu daga mazu yana da kuɗi da zai biya wannan haƙƙin amma ya ƙi biya to kawai ka je in sun ciki zai ka biya in ka ƙi zuwa juma'a don wannan to za a rubuta ka daga cikin wanda baya zuwa juma'a wala bi shuhudin idi haka nan juma'a ba ta faduwa don ka halarci idi hadisin da aka gaya wa mutanen ƙauyuka su wasu ke ɗauka su ɗola wa mutanen gari cewa wai don kaje sallar idi shi kenan ba sai kaje juma'a ba wannan da aka ce wala bi shuhudin idi wa wala da ne na laɗin nan da aka ce la tasqudu ai wala tasqudu bi shuhudin idi kawai dan sun je idi ai imam mali ya mana bayani filla filla amuwadda sai da na usman lokacin yana khalifa da aka yi dace juma'a a idi ya faɗo ranar juma'a da aka yi sallar idin ai ya faɗa ya ce rangwamen da aka yi an yi wa mutanen aliya ne mutanen bayan garin madina wanda suke kan duwatsu da sauran dazuzzuka saboda akwai mashakka a ce su fito su yi sammakon su zo idi kuma su koma ƙauyukansu kuma sannan da ranar su ƙara fitowa su sallar juma'a sai aka rangwanta musu musamman ma in sallar layyaci akwai maganar yanka da ziɗa da gyaran nama yau sai aka gama idi ya koma ya yanka kuma ya sake fitowa ya zo juma'a to mutanen ƙauyuka aka langwanta ba mutanen gari to alhamdulillah sai ne to shaji shaji na ashirin da nawa to ina ne yau hallul masa'ir shafi na ashirin da biyu وقال من زال عليه الصلاة والسلام يا شيء وإياكم والكذبة bayan na wato hadisin farkon yana cewa alaikum bi na hole ku da yin gaskiya fa inna sidqa yahdi ila albir wa inna albirra yahdi ila aljanna to sai ce wa iyyakum wal kadhiba ina muku kashedi akan yin ƙarya wato kamar ka ce ina raba ku da ƙarya fa innal kadhiba domin shi ƙarya ya hadi yana kora bawa ilal fujuri zuwa ga fajirci shine iskanci wa innal fujara lafi jahim ko bayan ta innal abrara lafi na'imi wa innal fujara lafi jahim fajirai yan iska a ranar lahira suna cikin wuta wannan ƙaryar ita ce take kolawa ilal fujuri malamai suka ce ba za ka ce yana shiryarwa ba an yi lafazi da lafazin yahadi saboda ya dace da siyakin da ya gabata wa fa inna sidqa yahdi ila albirr to anan ma sai aka ce fa innal kadhiba yahdi ila alfujuri to amma kai ba za ka fasara shi da shiryarwa ba sai ka ce yana korawa shi ƙarya yana kola bawa ilal fujuri zuwa ga fajirci wal fujuri shi kuma fajirci ya hadi yana kola bawa ilal nari zuwa ga wuta kaga ba za ta an shirya da mutum ba zuwa wuta wa ma yazalu al abdu yakzibu bawa baya gushewa yana yin ƙarya in dai bai daina ba har ya girma har ya balaga yana ƙarya bai daina ba wai ta harol kaziba yana kwatanta ƙarya duk abin da zai yi sai ya yi ƙoƙarin ko da abin ya faru in zai ba da labari sai ya yi ƙarin gishiri wai don ya burke mutane ko don ya sa mutane su yarda da shi in bai daina wannan ba har ya ci gaba ba zai gushe ba hatta yi kuta ba inda lahi kazzaban har sai an rubuta shi kazzaban mai yawan ƙarya inda lahi a wajen Allah kaga da ismul mubalaga ma kazzab ba kazibu ba ba cewa yi hatta yi kuta ba inda lahi kaziban ba akwai alkazibu akwai alkazzabu alkazibu shine makareci alkazzabu mai yawan ƙarya haza malu yace wannan fa maganar haramcin ƙarya ita ƙaryar iri-iri ce akwai ta halal akwai ta wajibi ma wajibi dole sai kayi ƙarya a wannan gurin in kai gaskiya ma kayi laifi Allah zai kama ka da zunubi wal kazibu ƙarya haramu tana zama haramun ne idza kana li badil in ya zama an yi ta ne dan barna aw li iktidai haƙƙin musulmin ko kuma dan a yanko haƙƙin mutum musulmi mutum yayi ƙarya domin a kwashi haƙƙin wani a ba wani wa yakunu kadhibu wajiba akwai inda ƙarya take zama wajibi dole ne kai ƙarya a wannan bagiran ka inkari ru'yati mazlumi kamar yin musun ganin wanda ake zalunta yuradu qatluhu da ake nufin kashe shi ba a ajizika tare da gajiyawarka an difai anu gabarin bashi kariya wa qad arata makabahu kuma ka san maboyarsa mutum ne aka biyo shi za a kashe shi kana gani ya zo ya shiga wani gu ya ɓuya ko ma gurinka ya zo neman taimako ka nuna masa ɗaki ya shiga ka kulle to idan maka san suka zo da Allah ba ga wani mutum ne kama kaza ne kama kaza za ka yi gaskiya ka nuna masa in ka ce eh lalle ya zo ni ne nake ya shiga nan yana yana ciki ku shiga ku same shi ai ka za zahiri ka yi gaskiya ba ka yi ƙarya ba amma gaskiya ta kan me za ta jawo za ta jawo munkarun akbaru minu za ta jawo wani munkari wanda ya fi yin ƙaryar mamuni don za ta jawo a yi kisan kai kuma a kan zalunci to a nan wajibi ne ka yi ƙarya ka ce ba ka gan shi ba amma ba da sharaɗi ƙaryar sai ba ka da ikon karewa idan kana da ikon da za ka hana a kashe shi to bai halarta ka yi ƙarya ba in an zo ka ce eh na gan shi yana nan kuma ga shekin da zai shiga ya taɓa shi wannan shi ne abin da ya wajibi tunda ya kawo sharaɗi ma a ajizika alil difa'i za ka yi ƙarya ne tare da gajiyawarka ko kasawarka alil difa'i gabalin ba da kariya an gare shi wa kad arabta makba'ahu kuma ka san maboyarsa shine makba huwa allazi yukhriju al-kab'a shi yake kuma da abin da yake koye abin na a cikin ƙasa wa yakunu al-kadhibu manduban ƙarya yana zamowa mustahabbi shine mandubi saɓanin waccan ƙarya ta wajibi akwai ta mustahabi an so da ƙarya kai da ya shi akan gaskiyar taka ka ƙaulika li kafirin muharibin kamar faɗinka ga kafiri wanda kuke yaƙi da su kafiri ne arnan gaba wanda akwai yaƙi tsakaninku sai kuka haɗu da shi a wata kasuwar ƙauye kuna tattauna sai kace innal musulmi na kaga ƴan uwana musulmi fi jeshin aramramin suna da runduna mai tarin yawa wa kuwatin da ƙarfi na makamai jabbara mai tsanani alhali kuma ba haka bane to wannan ƙarya ta ka madalla da ita kai kai abun so shine mustahabi mandubi la'an harba kuda'atun domin shi yaki dan yaudara ne sai ka yaudara abokin gaban ka sannan ka samu galaba a kansa kama qala alaihi salatu wa salam da yanda manzo Allah ya faɗa a hadisi yace al harbu kuda shi yaki yaudara ne wal kadhibu mubahun ƙarya akwai ta halal da yin ta da barin ta duk ɗaya in ka yi ba lada ba zunubi in ka bata ba ka yi ba ba lada ba zunubi ka gane ai idza kana in ya zama li islahin bainan nas domin sulhu ta tsakanin mutane ne sai ka dan yi ƙarin gishiri domin su yadda da juna su zauna su yi sulhu wa yakunu makaruhan ƙarya yana zamantowa makaruhi abin ki a bar kyama in kai ba za a ce kayi zunubi ba amma dai kai abin da ba a so ba kalkazi bil zauda kamar yin ƙarya ga matarka eh matarka ta aure in ka mata ƙarya ba za a rubuta maka zunubin ƙarya ba to amma kuma makaru ne saboda yau da gobe kan tare na ka ka masa ƙarya ta gano gobe ka yi ƙarya ta gane sai ka tashi ba nauyi ka ga da ba kai ba da to alhamdulillah wannan mun gama hukuncin ƙarya saura giba amma giba sai ne shafi تعليم المتعلم فصل في الشفقة والنصيحة fasali kenan da zai mana bayani cikin tausayi da yin nasiha ga 'yan uwa ɗalibai ya zama kai ɗalibi ko yaushe kana tausayin malaminka kana tausayin abokanan karatunka kai kana tausayin dukkan halittar Allah wannan tausayin yana da albarka zai sa ka samu ilimi kuma mai amfani wan nasiha da kuma yin nasiha ga 'yan uwa ɗalibai yan baji yana kamata an ya kuna sahibul ilimi maimakon ya maka ɗalibin ilimi sai dai maka sahibin ilimi yana kamata ga ma'abocin neman ilimi an ya kuna ya zamanto mushfiƙan mai tausayi ne nasiha mai yin nasiha ne gaira hasidin ba mai hasada don wani ya fi ka ilimi ko ya fi ka damammaki ko ya fi ka wata ni'ima ta duniya kar ka masa hasada fal hasadu kaga hasada ya zuru yana cutar da ɗalibi wala ya fa'u baya taba amfanar da shi duk da yi bakin cikin ka da hasadar ka ba zai sa Allah ya fasa bashi abin da ya ga ramar bashi to me amfanin ta to ma kalimama na wajen sa ya baka wa kana ustazuna shaykhul islam burhanuddin rahimahullah malamin mu shaykhul islam burjar addini Allah ya ji kansa ya kasance ya kuli yana cewa in nabnal muallima haƙiƙa ana samun dan malami ya kunu aliman ya zama malami yawanci a cikin 'ya'yan malamai akan samu koda ba duka ba ɗaya biyu ko uku su ma sun zama malamai in malaman ƙur'ani ne za ka ga yawanci a cikin 'ya'yayensu za a samu makaranta koda ba duka ba haka nan in malamai littafi ne yawanci a cikin 'ya'yansu aka samu ɗaya biyu kaga su ma sun yi ilimi dalili kwali annal mu'allima domin shi malami in dai malamin na Allah ne mai tausayi kamar da ake so yuridu yana so an ta kuna talamizu ulama duk almajiransa ma su zama malami shi burinsa da ya sa ta a gaban nan yana koya musu ai dan su gane yake karantar da su kuma shi a ransa babu mugunta so yake duk wanda ya zo makarantarsa zai zama malami to fa bi barakati itiqadihi a dalilin wannan kudirin nasa na zuciya a dalilin albarkar itikadinsa wa shafaqati da tausayinsa ya kuri ibnu alima sai kaga ɗansa ma ya zama malami wa kana yuhuka ya kasance ana haka to labari anna sadar al-ajalla babban malamin nan madaukaki burhan al-ayimma hujjar shugabanni a wajen ilimi rahimahullahu Allah ya dukansa da ja'ala waqatar sabiki ya sanya lokacin ɗaukan karatu libnaihi ga 'ya'yansa guda biyu ‘ya'yan nasa su ne alfadar shahidi shi ma a ƙarshe ya zama alfadar a ƙasashen gabar babban malamin ke cewa alfadar musamman ƙasar iraki zuwa ƙasar gabar ɗin nan a shahidi wanda ya zama shahidi husamuddin ɗaya daga cikin ‘ya'yansa kenan wa sadr sa'idi na biyun akwai asadr sa'idi wacce asadr shahidi wannan kuma asadr sa'idi tajuddini shi kuma kanban addini rahimahumallahu ta'ala Allah ta'ala ya fi kansu su su biyu to wannan malamin nasu al'ajallu burhanul ayimma ya yankewa waɗannan ‘ya'yansa guda biyu lokacin suna ƙanana lokacin da za su ɗauki karatu a wajensa ya yanke musu waƙatar da hawatu lokacin hantsin nan al-kubra lokacin hantsi babba kasan hantsi tun daga ƙarfe bakwai rana ta hudo lokacin hantsi har karfe takwas har karfe tara har sha ɗaya rana kuma yana zama ne tun misali tun hudowar rana kamar karfe bakwai alal misali har zuwa azahar to zai hana 'ya'yansa karatu gaba ɗaya ya ce ba za su sa littafin su ba sai sha ɗaya rana sai kowa ya gama karatu saura su biyu sannan ya ce to ina littafin wa ba da dalilin asibaki bayan dukkan ɗaukan karatu ya ƙare sannan zai ce to su kuma su zo su yi karatu wa kana ya kula ni a lokacin da ba su gane ba suna ƙorafi a junansu suna gunaguni suna cewa ɗabi'atu na ta killu mu ɗabi'ar mu tana dakushewa wa tamallu tana kosawa fi zalika lokaci a wannan lokaci in safa a zaunar da mu ba za ba za mu tashi ba wannan ya zo ya yi karatu ya tashi ya tafi sa kasuwa wancan ya zo a bayan mu ya yi karatu ya tafi gona wannan ya zo muna gani har mu kosa har mu gaji har suka fara wayo suka fara girma ya zama suna kokawa a gaban baban nasu to duk lokacin da suka kawo wannan korafi faƙala abuhu ma sai baban nasu ya ce innal guraba to ku sani hakika akwai baki wanda suke zuwa daga ƙauyuka da rigage wa auladal kubara'i da ƴaƴan manyan mutane ƴaƴan sarakuna da manyan attajirai da hakimai da lawanai ya atuna ni suna zuwa mini min a ƙadarin arabi daga yankokin ƙasa ba kwa zuwa irin mutanen da suke zuwa akwai baki akwai manyan mutane akwai ƴaƴan manya to yace fala budda ko me za ku ce ko me zai same ku fala budda ba makawa min an uqaddima asbaqahum sai na fara gabatar da karatun su kuma dole su hakura tunda uban su ne to mala yake bi barakati shafaqati a dalilin tausayinsa da yake yi wa baƙin nan da mutanen garuruwa sai ya gabatar da su sannan ya yi wa ‘ya'yansa. To, a dalilin wannan tausayi ta fawaka ibnahu waɗannan ‘ya'yansa guda biyu suka ɗaukaka ala aka sani fuqahai al-ahlil ardi a bisa mafi yawan malaman da suke rayuwa a doron ƙasa fi zalikal asri amma a wancan zamanin firfiki in dai magana fiqihu ne to duk duniya an sallama wa waɗancan ‘ya'yan guda biyu saboda mai albarkar tausayin da uban ya nuna wa sauran ɗalibai to alhamdulillah sai ne alam bismillah inda kai za ka je sallah shafi na nawa wato babi na sha nawa muwaɗa babi na sha tara a cikin kitabu ɗalaki to ina ne babu na faƙatil amati idan tsulliƙatu wa hiya hamilu wannan babi ne na ciyar da baiwa za tsulliƙat in aka sake ta wahiya hamidun tana da ciki baiwar wani ya aura ta samu ciki da shi kuma sai ya sake ta da cikin yaya ciyar da ita yana kan ubangijinta inda kai da ma aure ne ya haɗa ku kuma in ta aihu bawon nawaye na ubangijinta ne ba ɗanka ba ne tun da baiwar wani ce to yanzu ubangijinta ne zai ba ta tuwo inda in aihu ma kai dan ba ba kawo ba aihu to yawa ko kuma tun da wasan ka tana da ciki dole ka ba ta tuwo kuma in ta aihu ya kama ya kai kasuwa ya sayar to yanzu hukunci ciyar da ita za mu ji a wannan babu qala malikun laysa ala hurin wala abdin baya wajaba akan yantacce ko bawa tsallaka da suka saki mamlukatan baiwa a bar mallaka. Ka gane ai, wala ala abdin baya waje ba akan bawa, tsallaka hurratan da ya saki ‘yantacciya, tsalakan saki ba inin malesanci wanda babu kone, nafakatun shi ne ismu laisa. Kaga laisa nafakatun, sai aka jinkirta nafakatun a ƙarshe. Laisa nafakatun babu ciyarwa, ala hurin akan ‘yantacce wala abdin wala bawa. yantacce da bawa ɗallaka da suka saki mamlukatan baiwa a bar mallaka wala ala abdin haka nan baya ciyarwa ba ta wajaba akan bawa ɗallaka huratan da ya saki yantacciya tunda in ta aihu ma shi shi shi ba yi da ɗa'ai ko da ita yantacciya ce kawai da ita ɗanta ne yawwa amma shi ba yi da ɗa tunda in ya mutu wannan ɗan ba zai gaje shi ba in ɗan ya mutu shi ma ba zai gaje shi ba ai kaga ba ba ɗansa ba ne duk da cewa ɗan yantacce ne sai ya saki ‘yantacciya ɗalaƙan ba'inan ya mata saki biyu wanda ba damar komi. To babu ciyarwa a kan wannan bawon ko wannan ‘yantaccen. Wa in kala ta hamilan ko da wannan matar ‘yantacciya da bawa ya saki ba'ini, ko bai wanda ‘yantacce ko bawa ya saka, ko tana da ciki. Babu ciyarwa a kansa. Izalan na kulla alaiha da ja'atun ko? In dai wannan sakin babu komi alaiha a kanta. In akwai kome kai kome to za ka tafi wani abinci tun da ka dawo matar ka amma in ba ka yi kome ba to babu zancen ciyarwa ala malikun wa laysa ala hurin baya wajaba akan yantacce an yastardi'a bi ibnihi ya nemo mai shayarwa ga ɗansa wa huwa abdul wa huwa abdu qawmin akar alhali dan bawan wasu mutane ne daban baiwar wani ya aura ya haihu da ita to ba za ta dole sai ya nemo mai shayarwa an shayar mata na ha to wannan shayar amfanin da zai bayan in ya girma sai da shi za ku je ku yi ko ku je ku wata da shi to ba ya zama wajibi a kan yantacce ya shayar da ɗansa bawa in dai bawan wasu mutane ne daban wala ala abrin baya wajaba akan bawa an yi fiɗa min mali ya ciyar da dukiyarsa alama ya mulku sayidu akan abin da ubangijinsa ya mallaka illa bi izin sayidi sai da izinin ubangijin nan ka san abin da yake nufi a nan bawa ne da baiwa mamallakin su ɗaya ne kuma ya haɗa su ya yi musu aure kuma suka aihu a zahiri ɗan ba nasu bane amma ai ba mallaka su bane to ba za su ɗauko mai shayarwa da za ta shayar da wannan jaririn ba sai da izinin sun da ɓata masa dukiya za su yawwa to dawa dukiyarsa ne kuma bawansa ne amma da ya izini masa dole ke bai wasa ce kina cin tuwonsa kina shan ruwansa ki shayi masa da bawansa yawwa kaga ai za su yi da gangan ma don su bata mai dukiya to alhamdulillah imam mali yayi komai fa abin da yanzu sai dai a karanta a samu lada ina baiwar ina bawan sai mai bismillah muwadda ina ne na ɗari da na ɗari da arba'in daidai a babi na nawa muke ciki to shi kenan wada su ne an malikin to da Allah ya saka an malikin an sumayyin maula abi bakar bin abdurrahman annal qaqa ibn hakimin wa zaid ibn aslama qaqau dan hakim da zaid ibn aslam arsalahu sun aika shi sumayyin maula abubakar ibn abdurrahman sun aike shi ila sa'id ibn al-musayyab zuwa wajen sa'id dan musayyabi yas'aluhu ya tambaye shi ko kaifa taqtasil al-musahabatu ya ya mace mai isahaba za ta yi wanka faƙala sai sai dubul musayyab ya ce ta fita silumin ɗuhurin ila ɗuhuri za ta dinga yin wanka daga tsarkin jinin haila zuwa wani tsarkin jinin haila kwanakin da aka ce idan sun fuskanto ta daina sallah to idan suka kwanakin suka wuce shine ɗuhurin ɗin sai ta yi wanka to daga nan ba za ta ƙara yin wani wanka na wajibi ba har sai irin wannan kwanakin a wani wata sun zo sun wuce sannan sai ta ƙara yin wanka kaga wankan da muka faɗa jiya tsakanin tagta sulu wa tusalli ya zama wanka ne na mustahabi a jinin istihaza wannan da ake magana shine wankan jinin haila na wajibi tagta sulu za ta dinga yin wanka min duhurin daga tsarkin kwanakin jini ila duhurin zuwa wani tsarkin kwanakin jini wata tawadawa amma abu ne zama wajibi za ta dinga sake alwala li kulli salatin ga dukkan sallah idan la'asar ta yi ko alwalarta ta a zahar tana nan bata karye ba to yanzu dole sai ta sake alwala saboda zubar wannan jinin fa in galaba haddamu idan jini ya rinjaye ta ya fi ƙarfinta yana kwarara da yawa is tasfarat ta yi ƙunzugu ka gane ai ko ta samu always ta sa ta tare domin kai dinga zuba yana bin kafarta wa ni an malikin al-hisham ibn urwa an abihi annahu qala ya ce laysa ala al-musahabati baya wajaba akan mata majinin istihaba illa an tabtasila sai ta yi wanka gusulan wahidan wanka daya lokacin da kwanakin hailata ya gota suka wuce sai ta yi wankan haila kuma da jinin yana ci gaba da zuba kuma ta tawaba sannan sai ta yi alwala ba da zalika bayan ta yi wankan haila za ta dinga yin alwala li kulli salatin ga kowace sallah قال يحيى قال مالك الامر عندنا الامر hukunci a wajenmu an al-musahabata ita da jinin istihaba idza sallat in dai tayi sallah in dai kwanakin jinin nan ya wuce tayi wankan haila kuma tana cikin jinin ta na istihaba kaga ai za ta yi sallah to in dai tayi sallah anna li zawjiha ya halatta ga mijinta an yusiba ya take ta a cikin wannan jinin jinin haila da jinin bike ne yake haramta taku amma jinin istihaba in dai ba ta yi sallah to ta halatta ga miji an yi- an yusiba ya take ta wa kazalika nufasa wa haka nan mace mai jinin biki idza balagat aqsa ma yumsiku nisa addamu in ta kai aqsa mafi nisan ma abinda addamu jini yumsiku nisa yake rike mataye shine kwana 60 tunda ta ayu jini bai dauke ba har sai da suka kwana 60 bai dauke ba to za ta yi wanka fa in ra'ati dama ba da zalika idan ta ga jini bayan wannan kwanaki sittin to za ta yi wanka ta yi sallah fa inna ha yusibuha zawjaha kuma mijinta zai iya takunta ba haramun bane in dai ya wuce kwana sittin wa inna ma hiya ita wannan mai jinin liki da ya wuce kwana sittin bi manzilatul mustahaba tana mazaunin mace mai jinin istihaba jinin haila in ya wuce sha biyar ya zama istihaba jinin biki in ya wuce kwana sittin da ya ɗauke ba shi ma ya zama istihaba قال يحيى قال مالك الامر عندنا الامر hukuncin istihaba a wajen mu fil mustahaba cikin matamajinin istihaba lamarin da muka dauka muka gina mazhabar mu akai ala hadisi shabi ibn urwa yana nan akan wancan hadisi na hisham dan urwa an abihi ko shine hadisi na 111 a babu na 141 nan أنه قال ليس على المتعبة إلا أن تغسل غسلا واحدا ثم تتوضأ بعد ذلك لكل صلاة in dai kwanaki la ya wuce ta yi wanka ɗaya yin wancan wanke-wanken da aka ce duk sallah sai ta yi wanka wannan mustahabbi ne abin da ya zama wajibi shine wanka ɗaya in kwanakin hailanta ya ba da baya sannan kuma wajibi da duk sallah an ta zo sai ta yi alwala wa huwa ahabbu ma samitu ilayya fi zalim Imam Malik yake wannan shine hukunci mafi soyuwan abin da na ji a gare ni. Fi zalika cikin hukuncin mai istihaba. Alhamdulillah. Tajul Jami'u lil Usul. Ina ne? Tafi na ɗari da nawa. Ina za mu tashi. Alfasalu Salisu. Fasali na uku. Fi bayanin gusul wa hukumin junub. Cikin bayanin wanka na wajibi wa hukumul zunubi da hukuncin janaba a ba janaba ba wa hukumul zunubi da hukuncin mai janaba in aljanabatu ita ce janaba aljunub mai janaba kuma la wahida lahu min lafazi mutum ɗaya ma aljunub ne mutum biyu ma junub ne jam'i ma duka junub ne Allah ce wa in kuntum junuban kaga aljunubu kenan wa in kuntum junuban kaga nan da jan yake magana idan kun kasance junuban masu janaba fadda haru ku yi wanka nan kuma hukumul junubi mutum ɗaya ne hukuncin aljunubu mai janaba da lafa da mufradinsa da jam'insa duk ɗaya ne aljunub an maimuna ta bintul haris qala tace wa ba'tu lillahi sallallahu alaihi wasallama ko matar annabi sai sallallahu alaihi wasallama sai ya tuna maimuna yace na ajiye wa annabi sallallahu alaihi wasallama ma a ruwa bil gusul domin yin wanka da ya zo faga kala ya dai sai ya karkata ya wanke hannayensa guda biyu marra ta yi sau biyu au salasan ko sau uku kafin ya tsoma hannu a cikin ƙwaryar sun ma faraga ala shimalihi sannan ya zuba ruwa a bangaren hagunsa wato ya zuba ruwa a hannunsa na hagu ya karkata shi ne a firaga ya karkata ruwa a hannunsa na hagu fagasala maza kirahu ya wanke mazakutarsa ya yi tsarki kenan kuma masa ya dahu bil arabi sannan sai ya goga hannunsa a ƙasa kasan bayan gidan nasa da ne na ƙasa ba suminti ba ne ba kulo ba ne kuma da yake bayan gida ne mai tsafta na manzo Allah ba a ko'ina ake tsugunnawa ba bangare ɗaya ne kawai ake tsugunan sauran gurin duka yana da tsarki ya goga hannunsa a ƙasa suma mazmaza sannan ya yi kurkurar baki wancan shaƙa ya shaƙa ruwa ina fata an gane wa gasala wajahu ya wanke fuskarsa irin na alwala wa yadayhi da hannayensa zuwa gwiwar hannu irin na alwala summa afaba ala jasadi sannan ya kwara ruwa a jikinsa bi ma'ana ya fara wanke sauran jiki summa tahawwala bayan ya gama wankan saura ƙafafuwa sannan sai ya juya an makanihi daga wannan gurin nasa domin al'adar gurin da yake ƙasa ne ba siminti ba ba kulo ba ba tayil ba idan kai wanka ruwa ya zuba a gurin gun zai yi caɓi a jiki ko to ya gama wanke dukkan jikinsa to sun mata hawala sai ya juya an makari daga asalin gun da ya yi wankan ya koma gefe inda babu cakwali faga sala kadamaihi sai ya wanke kafafuwansa guda biyu shine karshen wankan to kaga mu yanzu bayan gidan mu yawanci ko da akan samu har yanzu mai kasa din wa fi ruwayati a cikin wata ruwaya sun maka sala ra'asahu salasan sannan manzo Allah ya wanke kansa sau uku bayan me yayi wannan ne kama da alwalan yayi wanke fuska ya wanke hannaye guda biyu to kafin ya fara wankan sauran jiki sai da ya wanke kai sau uku a wata ruwaya wa fi ruwayati a cikin wata ruwaya fa ataitu sai na zo masa bi kirkatin da kyalle bayan ya gama wankan kaman shawul yanzu da ake tsantsame jiki to amma tufafinta ne ita sai da tuna maimuna sai na zo masa da wannan kyallen da sharhi yace ai ya tanashafu biha da zai tsantsame jikinsa da ita wa fi ruwayati ba ta tu bil mindil a wata ruwaya na zo masa da mindil wani kyalle fallan yuridaha ko manzo Allah bai bide ta ba eh far'a wancan na sharhin kake magana faraddahu sai ya juyar da shi bai karba ba a nan kuma a ruwaya matanin da muke karantawa fallan yuridaha bai nufe ta ba min irada na nufi ne lam yuridha yuridu ba shi da nufi ba yana nufi arada yuridu iradatan yawwa to bai nufe ta ba ma'ana dai shine bai karba ba to ka san abin da ya fito a wajen mata shi maza Allah mutum ne mai tsafta ba wai dan goge jiki da abu mai tsarki bai halarta ba na farko dai abu ne da ya fito a wajen mata kuma manzo Allah yana da tsafta nayi wanka ki kama wani zanin ki ki goge jiki kaga ba kowa zai karɓi wannan ba yayi lamba ta bakwai ko ai farar da ha ya maida wannan kyallan da aka kawo masa don ya tsantsame jiki bi adami nazafatiha saboda rashin tsaftar wannan tsimman au ko kuma listi idalihi saboda gaggawar da yake yi yana sauri watakila ana jiransa a masallaci za a yi sallah yaushe zai tsaya wani tsantsame jiki da wani kyalle wa'illa ba don wannan dalilai guda biyu ba, to faƙar kana lahu kirkatun ai manzo Allah yana da wani ƙyalle nasa na musamman ya tanshifu biha da yake tsantsame jikinsa da ita. Akwai ruwaya da ta zo yana da nasa, wannan nata ta kawo shi kuma bai gamsu da shi ba, shi ya sa bai karɓa ba ko saboda gaggawa da yake yi kamar sa baka filuru, kamar yadda ai ya gabata a cikin babin alwala. Yawwa, mun koma can ba. faja'ala manzo Allah sai ya haɗu bayan ya ƙi karɓan wannan ƙyallan sai ya haɗu yanfudul ma'a yana katse wannan ruwan biyadihi da hannunsa maimakon ya karɓi wannan abin ya goge ya tsantsame inda danshin yake sai yake yana yin haka yana yarfar da ruwan da hannayensa guda biyu dan ba ta saka ai li yuqallila min rutuba yana yarfar da ruwan nan domin ya kankanta wannan danyantaka allazi halalul malabis wanda take taba tufafi in an sa shi da danshi a jiki an aisha ta qalat kana rasulullah mazala sallallahu ya kasance idan tasala min aljanaba idan zai yi wankan janaba ya budau yana farawa da farko fa yaghsilu yadayhi yana wanke hannayensa guda biyu kuma ba tsoma hannu yake ba zai karkata ƙwaryar ya wanke hannun dama ya wanke hannun hagu thumma yufrigu bi yaminihi sannan ya karkatawa da hannunsa na dama ya karkata ƙwarai ala shimali a hannunsa na hagu fa ya gasulu farjahu sai ya wanke farjinsa can ta ce maka maimuna fa gasala mazakirahu na na aisha kuma ta ce fa ya gasulu farjahu duk abu ɗaya ne sun mai tawabbau sannan sai ya yi alwala wudu a hudu salati irin alwalarsa ta yin sallah sun mai akudul ma sannan sai ya ɗebo ruwa fayudikilu asabi'ahu ko sai ya shigar da ƴan yatsunsa fi usuli sha'ari fi usuli sha'ari cikin tututukan gashi idan ya ɗebo ruwa a hannun nasa ya danta sa hannun saboda yana da gashi ai mai yawa sai ya sa ƴan yatsunsa yana cuccuɗa tututukan gashi ba wai wankewa zai ba kamar yadda wanzamai za su yi aski kaga suna ɗebo ruwa kaɗan ne su mutsuka gashin don ya yi ganshi to haka yake in ya ɗebo ruwan kaɗan zai zuba ya cuccu da tusutukan gashi hatta izara har yayin da ya ga an cewa qadis tabra'a wannan gashin ya kubuta ya warware daga wannan dunkulewa saboda danshin da ya shi ai ibtalla sha'ru bi mai sharhi har sai yayin da ya tabbatar wannan gashin yayi danshi wal jiddu allazi ta da fata da take karkashin wannan gashin ta yi danshi to hafana a laraji sai kamfato ruwa ya zuba a kansa salasa hafanatin kamfata uku da hannu biyu fa zai kamfato ya zuba ya cuttuɗa ya sake kamfatowa ya zuba ya cuttuɗa har sau uku tun ba a fara ala jasadihi sannan sai ya kwarara ruwa a jikin jikinsa ala sa'id zai a bisa sauran jikin gaba ɗaya tun ba kasallar jilai sannan a ƙarshe sai ya wanke kafafunsa guda biyu rawahu malkam satu barwaita biyar suka rawaice shi alhamdulillah fatiha da salatul fati Allah biya mana dukkan bukatun mu da bukatun da mutum ka umarce mu da addu'a bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmid din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقادم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداده العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح الحمد لله يا أخي ما شاء الله ما شاء الله الله عليك الله يسامحك awa alaikum alhamdulillah awa alaikum wala musa ya kira ya wajen mana awa alaikum wai kuma ya fuska awa da aram alhamdulillah awa alaikum awa da aram awa alaikum lafiya ya jima ya yawa masha Allah ya san